الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد yan uwa masu sauraron radio al'umma a duk inda kuke assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah mai kowa mai komi da ya bamu ikon haduwa da ku a daidai wannan lokaci da ake gabatar da silsila ta wasu karatuttuka na addinin musulunci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi muna jagora ya bamu ikon yi dan shi Allah kuma ya ba mu lada wa'anda suke ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya kara musu lafiya Allah ya sanya mu dukiyoyin mu albarka kamar yadda muka sani muna tare da wannan shiri yana jagoranta ne tare da jagorantin Sheikh Malam Abdul Malik a karmakalla sai a yi mukaddima
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to yan uwa masu bibiye da wannan shiri kamar yadda kuka ji jiya ne shirin ya fara kuma ya fara da abin da ya shahi sanin huduba da abubuwan da ta kunsa ita huduba karan kanta to yau maudu'in mu na yau shine abin da ya shahi Uh, musabaka ta alkur'ani mai girma ko mu ce musabaka a musulunci uh, jiya cikin abubuwan da an ka tattauna na hutuba akwai wasu daga cikin gaɓoɓi wa'anda suna ɗan buƙatuwa da bayani a takaice kuma yana da kyau wanda ke sauraron huduba ma ya ji su da hukuncin su a addinin musulunci no. to wannan za mu da sa su wannan tambayoyin sai kuma mu shiga cikin maudu'in musabaka kai tsaye no. uh, akar makalla cikin nuqat wanda an kaba rijiya shine abin da aka saba yau da kullum musamman waɗanda suke zuwa masallacin ne na juma'a suna jin lokacin da liman ya hau mimbari kahin ya fara huduba yana yin sallama sannan a fara kiran sallah na'am to ne hukuncin wannan sallama da yake mamu to wannan ita sallama dai a musulunci ya akwai ta ko wanda kuma wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha kinan ba muna bayani ne kan shin sallama ta halatta a musulunci ba ko ba ta halatta ba a dauko mas'alatun daga tushe amma wai shin liman idan zai zo masallaci shin zai yi sallama ko ba zai yi sallama ba shine abinda za ka ga malamai suna tattaunawa a kansa akwai athar wanda kuma hadisin da yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya hau minbari zai yi sallama sannan ya zauna to duk da yake waɗansu malamai sun da'afa wannan atharkin amma waɗansu sun ga in an haɗa hanyoyin shi zai iya zamantowa hadisi ne hasan kenan za a yi aiki da shi to shi yasa sai suka ce to yin sallama nan an samu nassi waɗansu kuma sun dogara ga waɗansu athar na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam in yazo ana farawa ne da kiran sallah to sai waɗannan atharkin waɗansu malamai sun da'afa su ko kuma za a yi aljam'u domin wato al-muthbit kamar yadda malamai suke cewa muqaddamun ala nafi wanda ya tabbatar suwa wato ana gabatar da shi akan wanda ya kore ko wanda bai kawo ba tunda shi ba korewa da bai kawo wani abai ba da haka sai suka ce nasoshin da suka nuna ya zauna bai yi sallama ba ma'ana kenan waɗanda sai suka ƙara da ya yi sallama kenan wanga shi bai ga sallama ba wanga ko ya ga sallama ko ko can da bai yi sallama ba daga baya kuma sai ya yi sallama haka ne malamai suka ce sai dai shin zai yi sallama lokacin da ya shigo masallaci ga mutanen da suke nan kusa misali musu sallama idan kuma zai fita zai yi sallama wannan sabani ne duk da yake babu nassi waɗansu na ganin akwai nasoshin da ke nuna cewa duk lokacin da mutum zai shiga cikin al'umma ko zai barin ta sai a bar shi akan mutlaq yawa a matsayin mutlaq din shi abinda dai malamai suka yi bayani wallahu ta'ala alam na'am yawwa aka raba kala kamar yadda muka sani khutuba dai ba juma'a kawai ake ma khutuba ba akwai idi ita ma ana yi mata khutuba akwai sallah ta roƙon ruwa ita ma ana mata huduba na'am yanzu abin da muke so mu ji shin ita sallah ta idi huduba nawa ke gare ta to sallah ta idi kamar yadda muka sani ana dai yin hutuba ne kamar yadda muka tabbatas a jiya bayan sallah ba gaban sallah ba to akwai sabani kan hutuba guda za a yi ko biyu na'am saboda asarkin da yake nuna hutuba biyu ake yi ma wato idi Mm.
waɗansu malamai suna da'afa shi saboda mi saboda suna ganin kamar ta fuskar sanadi bai inganta ba Na'am.
to sai aka tafi zuwa hanya guda biyu waɗansu suna ganin idi khutba guda ne gare ta dalili kuma saboda ba azamin bari tunda Eh.
ba azamin bari ko kenan babu zancen azamna balle kuma a Balle a tashi yi tashi mm.
yawwa waɗanda kuma suke ganin wancan asarkin ko da bai inganta ba ana istinasi da shi ko ko sun ingantar da shi suna ganin khutba biyu ake yi Mm.
to in ma an ɗauki bai inganta ba waɗanda suke ganin kamar za a yi khutba biyu a idi kiyasin ta suka yi da mi da sallah ta Da sallar juma'a juma'a eh, na'am.
yawwa sai suka yi kiyasin su duk da yake akwai sabani kan kiyasin wata ibada akan Akan wata, wata ibada a mm.
wajen malaman usulul fiqh na'am yawwa shi yasa sai suka ɗauke shi guda khutba biyu ake yi waɗansu kuma suka tafi cewa khutba ɗaya ce ake yi an ƙare kowa ya san inda yi na'am yawwa sai kuma abin da ya shahi ita hutuba da ake ta sallah ta roƙon ruwa ita ana yin ta ne gaban sallah ko bayan sallah to nasoshi sun zo ana yin ta bayan sallah to amma kuma idan muka duba eh, waɗansu asar suna nuna an taɓa yin khutbar kafin ita sallar shi yasa da wasu malamai suka tafi cewa kawai alal jawaz Mm.
kenan ya halatta liman ya gabatar da khutba sannan a yi sallah kuma ya halatta ya yi sallah ta roƙon ruwa kenan sannan kuma sai a gabatar da Kenan khutba wata ran a yi kamar juma'a wata ran a yi kamar idi yawwa kawai suna ganin babu wani abin damuwa Haka, akan haka, haka.
haka Mm, tunda idan al'amari ya kasance yana da faɗi a cikin musulunci to kuntata shi abu ne wanda yake bai dace ba Haka.
Eh, idan shari'a ta bada dama ai wannan ai wannan to Eh.
shikenan idan kuma shari'a ta hana to sai ai wanda shari'a ta ce wallahu a'lam yawwa akar makallahu bayan wannan hudubin muna son mu ji eh, shin akwai alaka tsakanin huduba na addini da siyasa ta al'umma to eh, wannan mas'ala ce tana da muhimmanci sosai idan muka duba jagoranci wani bangare ne daga cikin bangaren musulunci Mm, ba a rarraba jagoranci da musulunci Mm.
wanda ilmaniya eh, ta samo asali ne daga lokacin da aka samu revolution française Mm.
wato a saurar faransiya lokacin da eh, suka ga cewa malaman coci-coci sun azabtar da ma'ilimta duk wanda ya kirkiro ya kera wata na'ura su sa a kashe shi su ce ya saba ma bible kuma suka haɗa kai da masu mulki na wannan lokaci da kuma eh, masu kuɗin wannan zamanin to sai suka yi saura suka yi bore suka karkashe masu kuɗi da masu mulki da malaman coci na wannan zamani kuma suka kirkiro republic mm, a wannan lokaci to sai suka ce addini bai dace ya tafi da gwamnati ba mm, kaga wannan bai dace a tabbatar da shi ga addinin musulunci ba domin addinin musulunci addini ne na ci gaba Mm.
idan muka duba kusan shekara 857 da musulmi suka yi mulki a spain a Andu- a andalus kenan andalusi sun karantar da turai ilimin da mayo turai take amfanuwa da shi na musulmi ne kuma da yaren larabci a karantar da su don haka wancan kuskure da ya faru a ƙasar faransa ba za a ɗauke shi ba ko mu ce a turai tunda su uh, an yi ta kashe masana a turai eh, wannan ba za a tabbaka shi ba illa dai abin da muke so kada eh, ya zamanto shi wanda zai yin khutba game da addini wato ko game da siyasa a mimbari eh, na farko zai yi ne ba don maslahar musulunci ba eh, an gane ko mm, wato ya yi don maslahar misali wani zai yi khutba don maslahar yankinsu ko garinsu kawai mm.
ba wai musulmi gaba ɗaya ba wani zai yi don maslahar masu jin yaren shi kawai ba don maslahar musulmi gaba ɗaya ba Eh.
wani zai yi ne don maslahar ƙabila shi ba don wai musulmi gaba ɗaya ba wani zai yi mas- don maslahar mai gidan shi in malami ne wanda yake na da mai gida eh, ba don musulunci ba eh, ko kuma ya yi don maslahar wani fati ko na gwamnati ko kuma fati na adawa eh, ba don maslahar musuluncin karan kanshi ba to wannan eh, ba a yarda da shi ba ko don wata bukata ma don kare wani mutum Mm-mm.
Haka.
musulunci bai zo don ya kare wani ba don ya kare gaskiya ne don haka wani lokaci mutane suna cakudawa sai su ga kamar an yi hutuba sai su ce kamar an yi siyasa a'a shi addinin musulunci zai faɗa inda gaskiya take eh, ko tana tare da gwamnati ko tana tare da dan adawa kuma bai yiwa a yi shiru a ce a'a dan wani yayi kuskure ba za a faɗi kuskuren shi ba eh, misali sai dai ya za a faɗi kuskuren kuma ta wace fuska za a faɗi kuskuren shi musulunci bai damu da wani ba haka bai damu da wani ba a'a abu kaza Allah ya ce bai da kyau bai da kyau Ba wa wai- yake aikata shi mu ba ruwan mu ko wane ne a yanzu shike ya wuce eh, wani fati shike wace kabila yake wace jiha shike mu ba ruwan mu da wannan amma za mu faɗi abu kaza kuskure ne idan kai ka ga ce kacce misali eh da kai ake wannan gare ka take rigata wadda take ta daidai da wuyan kowa yawa ta daidai da wuyan kowa ya kamata mu fahimci wannan kuma wannan me yasa ake kawo shi saboda akwai lokacin da akwai jagororin yan siyasa daga cewa za su ruguza addinin musulunci misali ba ma jagoran yan siyasa ba yanzu misali a ƙasar faransa lokacin da za a yi wannan zaɓe akwai wani daga cikin 'yan siyasa su da aka tambaye shi game da al'amarin musulmi ya ce to shi bai yardan ba da musulmi ba cikin tsarinsa ya ce kuma yana ɗaukar ƙasar faransa duk inda akwai masallaci masallaci to shi ya ɗauke shi wuri ne na maƙiyan faransa saboda musulmi yawa saboda shi musulmi yace musulmi sun ce kamar duk wurin da an ka ce misali kafirai suka mallaka an ɗauke shi matsayin darul harb an gane ko kamar wuri ne na yaƙi to shi ma ya ɗauki duk wani masallaci darul harba a matsayin wurin yaƙi ne shi a wajensa to kaga irin wannan ɗan siyasa yanzu misali musulmi suna tsaye kuma su ji yanzu idan ba a hau mimbari ba aka ce irin waɗannan kada a zaɓe su ai an cutar da musulunci domin wanda zai sawa a ruguza musulunci ko ya yaƙi musulunci to ai kaga ƙara a zaɓi ɗan siyasar da zai bar kowa ya mi ya yi addinin sa to yanzu misali idan musulmai sun ce kada a zaɓi ɗan siyasa wani tunda ya fito a fili ya yaƙi musulunci me matsala kaga dole na mu gane cewa a'a abinda ya taba addini ba wai ya taba wani ko wani ko in ya taba addinin musulunci dole malamai su yi bayanin sa shi yasa in ka duba Sheikh Nasiruddin Sa'di na kasar Saudiya rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a cikin tafsirin sa da yazo cikin suratul suratu Hud da ya kawo kissa ta Annabi Shu'aib inda suke zancen walau la rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi aziz in ba dan jama'a ka ba da mun jefe ka kuma kai baka ga gare mu ba to kaga sai yake kawo ɗaya daga cikin mas'aloli mu'asira cewa yanzu kamar musulmi idan suka samu kansu inda suke akalliya domin yanzu ana ana bincike akan al-aqalliyatul muslima inda musulmi suke yan kaɗan ya ya kamata su rayu ya za su yi gudanar da rayuwarsu da wasu abubuwa yake cewa to in aka sami wato 'yan siyasa guda biyu musulmi 'yan kaɗan ne kaga ba su samun jagoranci haka haka eh to yanzu wanga ɗan siyasa sai an ka fahimci zai bar kowa ya addininsa. Shi ko wannan yana kokari idan ya samu ya ruguza addinin musulunci. Ya ce to nan zaben wanda zai barin kowa ya addininsa ya zan wajibi ga musulmi in busu yi ba sun yi zunubi domin za su suna kallo ne aka ruguza musulunci. Amma idan dukkan su sun ce za su yi mi za su bari addini kowa ya addinin sa to sai adibi wanne ne zai fi bari zai fi ba musulmi da musu yi addinin su idan kuma dukkan sun ce za su yaki addini yace to shikenan nan wala haula wala quwwata illa billah ko sai to manye tunda da zaben da rashin zaben duk dai makahi sun yi dare ko ko ta ya kare ga wuya ina fata an fahimta wallahi ta'ala kusan nan dai za a ce abubuwan mu suka zo karshe amma muna so mu zan ba'd al masadir na abin da ya shahi hutuba ta asilan wa tatbiqan to in an ce ta'sil kullun ɗaliban ilimi yana da kyau mu fahimci wannan janibut ta'sil wa janibut tatbiq domin ilimi yana da janibi guda biyu janibut ta'sil daga al'asul ne sune alqawaid suna kiran su janibut taq'id an gane ko wato abin nan sanya ka'ida kenan to wannan ilimi duka yana da ka'idodi idan baka san su ba fadawa cikin kuskure ko in matsala ta taso baka san yadda zaka yi ba kaga yanzu misali larabci yana da ilimin nahau yana da ilimin sarf yana da ilimin balaga ga adab idan baka san su ba larabci zai maka wahala ga ma ilmin luga ko fiqhul luga to sanin ka'idodin yawa luga mu'jamiyya ko lugal haditha idan mutum bai san waɗannan ka'idodin ba ya za a yi larabci sannan in matsala ta taso ya za a yi a warware ta kaga dole sai ka san ka'idodin nahau zaka sanin wasali dole sai ka san ka'idodin sarf sannan zaka sanin asalin kalima sannan sai ka san ka'idodin balaga sannan ka sanin hikima da istinbatin balaga da a cikin wannan aya ko hadisi ko yaren larabci ko ni kamar wani makami ne an ka baka wanda kana aka je kai ai fari da shi madalla to hakan ga su kuma alqawaid albalaghiyya shi kuma qawaid ilmi adab ka san ilmin adab da zamanin shi da yadda ake karatun shi to haka fiqhul lugha ko ilmin lugha yadda yaren larabci shi ke ka'idodin sa tatawurkin sa tarihin sa ko kuma ce ilmin lugha ma na duniya gaba ɗaya ko wani yare to kaga waɗannan ka'idodin su ne larabci guda biyar in baka san su ba kaga babu larabci to kana son ka san hadisi baka san ka'idodin ilimin hadisi ba baka san yadda ake tacewa to an kace mu hadisin da bai inganta ba ya zamu yi watsar da shi zamu yi kori aiki da shi zamu yi kaga dole sai an koma wa ka'idodin da malamai suka rubuta da sanin ilmun rijal da ilmun naqd da al tarjih baina aqwali al ulama ina fata ana fahimta ta to kaga yanzu misali kamar ilimin fiqh yanzu ka zo mazhaba ta fiqh magana fiqh ma doki fiqh daya daya a mazhaba guda sai ka iske magana goma ko bakwai ko shidda to yanzu ba a shiga ma sauran fiƙihohin ba ya za mu yi mu zaɓi magana ɗaya daga cikin su tun da yanzu in ka ɗauki misali a littattafan malikiya kamar muhtasar zaka ji ya ce maka aqwalun akwai maganganu daban-daban to cikin su wacce ce za mu ɗauka wacce ce za mu rinjayes da dalili kaga yanzu wannan in mun kare wannan sai mu shiga cikin fiqhu shafi'iyya misali su ko in mun ka iske akwai maganganu daban-daban ya za mu zaɓen wanda tafi karfi a can cikin wannan fiqhu sannan mu ta cikin fiqhu na hanabila sannan mu ta cikin fiqhu na ahnaf an gane ko kowanne sai mun zaɓi maganar da tafi ƙarfi a cikin ilmu fiqhul muqaran sannan su ko mu yi muqarana tsakankanin waɗannan mazhabobin wacce ce ta tafi ƙarfi ta fuskar dalili sai mu yi aiki da ita ka'idodin da su sun to ka gani yanzu misali kamar ilmin tafsiri akwai ilmin usulut tafsir wanda bai san shi ba yaya za in an ka cimba matsala tsakankanin maganganun malaman tafsiri ya za a gane waɗannan saɓani ne wanda ana iya haɗa maganganun gaba ɗai ko kuma za a iya haɗa su ba kaga duka waɗannan abubuwa ne waɗanda suna buƙatar ɗaliban ilimi dole sai mutum ya san usul to don haka janibu ta'sil dai akwai shi cikin kowane fanni sanin ƙa'idodin ilimi sannan kuma akwai janibu tatbiq ta fuskar a yi su a aikace to ilimin khutba ma yana daga cikin su domin fannul khataba yanzu ana karatun shi kwarai da gaske janibu tafsil musamman akwai littafi ina ba yan uwa shawara ɗaliban ilimi na ustaz doktor profesa na saud shiraim saud ibrahim shiraim wannan limami na haramin makka yana littafi ash-shamil fi ahkamil khatib wal khutba sannan kuma khutubobin sa an tattara su akwai wani littafi wa midul haram nan ma kafin a kawo khutubobin akwai wasu ka'idodi da ya faɗa waɗanda za su taimaka ma ɗalibin ilimi kwarai da gaske kuma akwai wani doktor kuma malami a kasar saudiya duk da ke na ganin asalin dan kasar suriya ne abdul muhaimin tahan yana da muzakkira da yayi a ma'ahad na rabitatul alam islami kan ka'idodin khutba da fannin ta da nau'ukanta janibin tafsir kenan janibin tatbiq kuma mutum suna da yawa mutum zai nemi kamar da khutbobin waɗansu magabata don ya samu fahimta ya ƙara da baiwar da Allah subhanahu wataala ya bashi misali kaga akwai littafi khutbun nabi sallallahu alaihi wasallam khutbobin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko ka gani akwai khutbobi kuma khutbobin ko na addini ne ko waɗanda ba na addini ba kana iya karanta su don ka fahimci larabcin da ke ciki kurakuran da ke ciki misali don gyarawa ko ko inda aka yi daidai kuma don samun uslubi kyakkyawa kana iya ɗauka al-khutab ka gani Sheikh Nasiruddin Sa'di yana da anan tattara waɗansu khutubobinsa Sheikh Abdulrahman Sudais shi ma yana da khutubobi ba mun ce za a ɗauke su ɗari bisa ɗari ba a kwafa a yi taimaka mutane a'a za ka samun idea kamar abin da ke cewa id afkar kuma ya zama to kaga yadda ake gabatar da khutba sannan mas'ala in ta shafi yankin ka san yadda za ka yi ka yi ta ka ko da za ka ciro wani abu a wani wuri ka hada da da usulubi mai kyau kuma ka kara da abin da ya shafi yankin ka to wannan dai insha Allah ta'ala mutum da zai nemi kuma kowane yanki dai akwai malamai wannan misali ne muka bayar ba wai don saboda dole sai waɗannan malaman ba wani wani da ya dauko hudu ba da abun nan bi qasiha wa fasiha yanzu yana karanta yake cewa wali waliyul ahadi yana taimaka shi kuma garin su babu waliyul ahadi babu waliyul ahadi to ka gani ana taimaka waliyul ahadi addu'a ana taimaka waliyul ahadi shi kuma garin su babu waliyul ahadi ko kuma wani da ya dauko ta khutba ta ina ganin khutba ce ta Saudiya kan yadda Laraba suke zuwa kamar lokacin hutu a kasashen Turawa suna bannata kuɗi kwarai da gaske to shine yake cewa alladhina yusrifuna alafin riyalat sai zo ya ce alladhina yusrifuna alafin riyalat waɗanda suke kashe kamar suke almubazzarancin kenan suke hallaka kuɗi dubban riyaloli shi kuma riyal babu riyal gare shi to kaga yanzu a Nijar muna ai bamu da riyal sai zancen naira da sefa sefa to kaga kana iya jan hankalin mutane bai dace su yi almubazzaranci ba ko da ba ta fuskar ma siyaha ba ta ko ina Allah ya hana almubazzaranci amma kuma kaga ai ya kamata a ce ka gane akwai bambanci tsakanin kuɗin da ake amfani da su a Saudiya da waɗanda ake amfani da su ai babu fikiyo ga yawa to kaga abin sai ya zama to kamar nuskha ce mukarrar haka to Allah ya muna mulki Allah to ne kamata mu bar wannan maudu'in haka shi ma ya dan sarara sai mu kama maudu'in mu na gaba to
maudu'in mu na gaba kamar yadda muka sani shine yadda muka ishara shine abin da shahi musabaka da ake yi wani gari ana yin ta lokacin azumi kamar nan garin wasu garuruwa kuma ana yin ta kafin azumi lokuta da dama ana yin ta daban-daban kuma mun san muna da kaida ta addinin musulunci shine walaysa walaysa mashru'an min al-umuri ghayru alladhi fi shar'ina madhkuri sai abin da yake yana da asali cikin addinin mu shine muke abin nan to musabakan nan muna son mu tattauna kanta ta yadda wanda ke da shubuha kanta sai ya ji menene shubuha shi menene maganin ta na'am gubatar magani haka na farko muna son mu ji wai kalmar ta musabaka karan kanta ya aka cira su kuma me take nufi a larabci a Hausa yaren larabci da kuma yaren mu to asalin wannan kalma ta musabaka ana iya cewa masdar ne an gane ko na fi'ili wanda yake ruba'i ka san shi larabci ka'idodi gare sa ilmu sarf da ilmu nahwu da alqawaid albalaghiyya da alqawaid aladabiyya da kuma alqawaid fi ilmi lugha eh ruba'i dama fi'ili kamar in an ce fi'ili aiki kenan a larabci da ya wuce harafi uku to shikenan an san wazaninsa an san wato yadda ake auna shi to amma thulathi shine wato sai an koma maqawamis mu ce wato mu'jam mu'jam littafan da ke kula da fassara kalimomi kenan to su ne sai an koma a san wasalinsa domin wasalinsa wani lokaci na iya canzawa wato harafin shi na fi'ilin da kuma shi kan shi wato sunan mastar shi yasa masadir kamar yadda suke cewa na fi'il thulathi gaira kiyasiya ba a iya kiyasin su sai dai wato ana dan iya takribin su eh saboda ainul kalma din nan da take jijiya yawa ko ka samu fa'ala ko fa'ila ko fa'ula yawa to kafin mu isa zuwa ga ruba'i din shi yana da sulafi ana cewa sabaqa yasbiqu sabqan idza taqaddamahu kenan sabaqahu ila shay'i ya gabace shi zuwa ga wani abu an gane ko yasbiqu yana gabata shi sabqan kenan shine gabata to kuma ana cewa sabaka alaihi an gane ko sabaka alaihi ma'ana nan kamar ba ana nufin ya gabata saman shi nan ana nufin kamar ya fi shi samun ɗaukaka ta fuskar mutunci da daraja alahu karaman ma'ana ya ɗaukake shi ma'ana ya fi shi ya tsere masa ya yi masa fintinkau a cikin bi a cikin wato karamci kenan kaga ila tana bada wata ma'ana ala tana bada wata ma'ana yana da kyau yan uwa su fahimci wannan to amma in muka koma zuwa ga shi asalin wanga wanda anka kara ba shi musabaka wato sai zamanto sulafi ne aka kara masa alif yawwa daga sabaka sai aka kara alif kaga sabaka na sai anka dauko alif aka sa gaban sinu sai koma sabaka to sabaka sai a ce yusabiqu sai a ce sibaqan wa musabaqatan shi wannan fi'ilin mai fa'ala masdar bi gare shi a larabci kaga an ka ce sabaqa yusabiqu sai a ce sibaqan wa musabaqatan kamar yadda za a ce wa qatala yuqatilu qitalan wa muqatalatan nadala yunadilu nidalan wa munadalatan bashara yubashiru sai a ce mi مباشرة مباشرة تو المباشرة كما أنا أتوا بشارا إيه العربي تو ونن kaga sani shi zai sauƙaƙa wa mutum ya san daga gidan asalin kalmar ta su to an ka ce fa'ala sai mun yi hattara shine daga lokacin da fi'ilin nan kowane fi'ili yana ɗauke da ma'anoni daban-daban kowane wazni yana ɗauke da ma'anoni daban-daban fi'ili madi yana iya ɗaukan ma'ana fiye da goma a larabci wanda za a cewa asalin shi fi'ili madina amma yana iya ɗauka waɗansu ma'anoni inda ba su ba yanzu inda ce ƙala ya ƙala ya ce to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin suratul ma'ida qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum ranar tashi alkiyama Allah zai ce yau ne an gane ko masu gaskiya gaskiya su za ta amfane su to an ka ce qala Allahu ba a ce yaqulu Allahu ba kaga fi'ili madi ne amma yana nufin zuwa gaba abin zai afku dan haka Allah zai ce saboda siyakin yake tun da yanzu kiyama ta tsayu kaga bata tsayu ba kenan ko ba yanzu na Allah zai ce ba kenan zuwa gaba ne kaga ta fuskar lafazi haka ne amma ta fuskar ma'ana dole sai an hankalta ma khurujul kalima aw khuruj al jumla aw khurujul khabar an muqtadahu zahir dole sai mun fahimci wannan to kaga yanzu misali yana ɗaukar ma'ana fiye da goma fi'ili mudari'i yaqulu yaqulu yana cewa ko kuma yaqulu zai ce zuwa gaba tunda shi mudari yana nufin yanzu ko abin da alwal istiqbal to amma wani lokacin fi'ili mudari zai zo da ma'ana ta abu ya riga ya wuce Allah ya ce ma annabi nuhu wa yasna'ul fulka annabi nuhu yana ga kere jirgin ruwa to yanzu annabi nuhu ai ya riga ya wuce kuma wani zancen kere jirgin ruwa ai ya riga ya kare amma sai a ce maka fi'ili mudari ne amma an kawo shi don listihdaril hala fi zihni don kamar mutum yayi ya hankalto da kwakwalwar shi kamar dai ga annabi nuhu yana nan wani wannan aiki ba sai ko mun fahimta haka fi'ili amri yana daukan ma'ana fiye da kusan 25 zuwa 30 mawadi zai cewa to ai wannan magana ta yi nauyi yoshi zai daukan ma'ana guda 30 babu lokacin da zamu kawo waɗannan ma'anonin amma yanzu dai misali zan ba da misali ɗaya akwai lokacin da fi'ili amri yake zuwa amma yana nufin gace gace ko kyacewa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fi an-nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyama sai Allah ce i'malu ma shi'tum ku aikata abin da kuka so to an ga fi'ili amrina to an ce kowa ya aikata abin da yake so kenan ma ai shikenan babu zancen shari'a da qur'ani da haram da halal Allah ya ce kowa shi abin da ya ga dama kaga wani in ya fassara shaka da ita to ai mutane mallamai da suke wa'azi ma damun mutane da suke yi Allah ya ce kowa shi abin da ya ga dama amma kuma su sun zo sun ce abu kaza halal abu kaza haram sai Allah ya ce innahu bima ta'maluna basir Allah yana gani ko kuma masani na ga abin da kuke aikata kenan ko zai sa kanka muku domin ba sanin ɗaya ba bayan sanin akwai sakamako to kaga ashe fi'ili amri yana iya ɗaukar ma'ana talatin don haka zan ba da kuma littattafan da ɗalibin ilimi zai duba ka a ce na kirkiro wani abu ko kuma na zo da wani abu sabo in ka diba cin al-itqan fi ulumil qur'an babi na balaga ta al-qur'ani zaka ga inda kawo fi'ili amri yana ɗaukar ma'ana kusan guda talatin ko fiye da haka ka diba cin kuma al-muhazzab في علم أصول الفقه المقارن بابنا الأمر an gane ko na ustaz doktor abdul karim namla ya kawo waɗannan ma'anoni da haka ɗalibi ilimi sai ya duba mai son kuma ya san ma'anonin fi'ili ya diba cikin ma'anin nahau in ban manta ba na biyu na ustaz doktor fadl saman ra'i zai gani ma'anoni fiye da goma da madi yake ɗauka da ma'anoni fiye da goma da fi'ili mudari'i yake ɗauka to kaga wannan zai taimaka ma ɗalibin ilimi to yanzu an ka ce sabaka sai sun ka ce fa'ala ne wanda yana nuna tarafai ne domin an ka ce sabaka kamar an hankalta mu shi wanda ya gabatan shi kadai amma an ka ce sabaka kamar ana nufin wane da wane sun yi riganganto amma wane ya rigayi wane kenan suna kokari
kowa na kokarin ya tsere ma yawa to amma wannan ɗaya ne daga cikin ma'anonin da yake ɗauka ɗaya ne daga cikin ma'anonin da yake ɗauka. Amma fa'ada wani lokaci yana nufin a'a an kai matuƙa. An kai matuƙa. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yusuf yake cewa wa rawadathu allati huwa fi bayyita an nafsi rawadathu kaga ne an ce rawada ba ana nufin ita ta yawa shi yana so ba a'a ta kai matuƙa wajen neman shi ina fata ana fahimta ta to kaga dole sai mutum ya san irin waɗannan ma'anoni shi ko kowane wazani yana da nashi ma'ana ɗalibin ilimi zai iya duba cikin ma'anil abniya har yanzu na ustad dr fadl samar ra'i da kuma ma'anil abniya a cikin littafin at-tarif fi ilmi tasrif na ustad dr kowane wazani da ma'anin da yake dauka to don haka dai kowane wazani ma yana da bukatar ka san ma'anar shi to kaga wanda zai zo ya fassara alqur'ani wani lokaci sai rasa yadda dai shi yasa kamar inda anka ce yukhadi'una Allah wal ladina amanu wama yukhadi'una illa anfusuhum qira'a ba wama yakhda'una batun akwai wama yukhadi'una akwai kuma wama yakhda'una to kaga wama yukhadi'una illa anfusuhum sai anka ce ah yukhadi'una Allah kamar suna yaudara Allah to kenan to shi Allah yana yaudarar su ka gani sai waɗansu malamai suka ce nan wangalil mubalaga na sun kai matuƙa wajen ƙoƙarin yaudara Allah to anan kuma Allah bai ba a yaudara shi don Allah ya san komai yaudara ka shine yaudara ka abinda baka sani ba so dan sun kaddara cewa ma'ana suna yaudara Allah nan kamar suna yaudara manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam domin shine mi dan aikin Allah wanda koyi ƙoƙarin yaudaran manzo kamar ya yaudari Allah ne kenan sai zama to an yi hasfu al-mudaf asalin shi yukhadi'una rasulullah wal ladina amanu domin Allah ya ce innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wadanda suke maka mubaya'a suna ma Allah mubaya'a ne yadullahi hannu Allah fawqa aydihim yana sama hannun su kaga nan kuma an san ba hannu Allah bane hannun manzo sallallahu alaihi wa sallam ba muna kore Allah yana da hannu bane anan dan mun tabbatar da cewa ba hannu Allah bane hannun manzo ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane wannan ko to dan haka dai sabaka tana nufin riganganto to a nan sai waɗansu malamai suka ce to nan an hankalta mu cewa riganganto ta fuskar biyu ne ba wancan bane wanda yake ke nuna an kai mu balaga a'a kamar wane da wane suna tsirayye ne ya ko mutane da dama kenan wannan na kokarin tsere ma wannan wannan na kokarin tsere ma wannan kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum ku gaugawa zuwa ga gafara ta ubangijinku neman gafara shi yasa cewa yin gaugawa nan kuma ba ana nufin a ta abubuwa ba kan tsari ba a'a nan gaugawa wadda take bata saba ma shari'a ba ina fata an fahimci da wasu ce duk gaugawa sharri ce a'a tunan da anka ce fastabiqul khairat sabiqu ila maghfiratin min rabbikum sari'u ko wa sari'u ku yi gaugawa ina fata an fahimci to don haka dai ya kamata mu fahimci asalin wannan kalima sabaka yusabiqu sibaqan ومسابقة كنن إذا تقدم غيره كنن إذا يقباتي وننسى wannan shi dai ne a takaice asalin wannan kalima a larabci abinda za mu iya cewa sai kuma matsala guda da ya kamata mu kawo shine wani lokaci in ta zo cikin alkur'ani ba tana nufin an yi riganganto ba tana nufin a'a babu wanda ya gabace ka an fahimta don annabi lutu ya ce ma mutanen sa ma sabaka kun biha min ahadin min alalamin babu wanda ya riga yi ku ba ana nufin sun yi riganganto don su mutane wajen banna ba a'a babu wanda ya yi farko wato babu na farkon su cikin aikata wannan shi yawa ba ana nufin da su da wasu na ba an kaso ai riganganto mu za mu riga mu za mu riga su sun karga ba haka ake nufi ba wallahu ta'ala a'lam yawa yo akramaka Allah sai kuma muna son mu ji shin yin abin da shahi musabaka na'am addinin musulunci ya halatta To, eh, musabaka akwai waɗanda suke ganin yin musabaka kamar babu shi sai cikin abubuwa guda uku.
Mm.
Eh, suna kafa hujja da wato hadithi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yana cikin sahihul bukhari uh, an afwan hadithi na abu huraira wanda yana shi cikin sunan abi dawuda wanda kuma hadithi ne ingantacce malamai sun ingantar da shi na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce la sabqa ko la sabaqa domin ba'un din wata riwaya an yi mata sukuni wata riwaya kuma an yi mata fatha la sabqa ko la sabaqa to an ka ce la sabaqa an kai ma ba'un fatha to shi sabaqa sabaqa an kai mishi fatha ya kuma kenan kamar almal almashrut lissabiq dukiya wanda aka sharɗantawa misali ga wanda ya ci na farko ko a ce yayi na farko in mun ka ce la sabqa to sai zaman to masdar ne kenan babu yin musabaka kenan ba zancen dukiyar da za a sanya ba ne to kaga wasali dina iya canza ma'ana to sai suka ce la sabqa illa fi naslin babu musabaka illa fi naslin sai cikin annasul annasul shine wato kibiya ko mu ce mashi asalin shi shine dan karhe wanda ake sa mai tsini gaban makamin da za a halba ko mu ce na kibiya kenan kenan la sabqa illa fi naslin babu musabaka sai cikin annasul shine wato kibiya kenan wato ko mu ce mashi ko tsinin mashi kenan kenan harbabbe ne a ga wanda zai harba he wani nisa yawwa ko ya samu daidai inda ake bukata kuma hadaf kenan yawwa ya samu inda ake bukata sannan au khuffin ko kuma khuff dabbobin da suke da khuff an gane ko ana iya ɗaukar kamar waɗansu na ɗaukar kamar raƙumi kenan tunda yana da khuffi kenan a koyi yadda ake musabaka da raƙumma au hafir ko kuma dabbar da take da ƙofatu misali kamar doki kenan tunda wancan lokacin ana yaƙi da doki to sai suka ce to wannan anan akwai mas'aloli mas'ala ta farko shi da sai suka ce to kun ganin su ya zo ya ce ga bakin abubuwan da ake musabaka guda uku to ya halatta a ɗora kuɗi wani ya ci sai malamai suna ganin a'a kowanne daga cikinsu zai iya kawo kuɗi a ɗora ko ko ɗai daga cikin mutane zai iya haɗa kuɗi ya ce to duk wanda ya tsere masa babu matsala ko ko baitul mali na musulmi ya aza ya ce to wanda duk ya tsere yana da kaza ko kuma a'a mutum biyu su ɗora kuɗi amma shi na uku kada ya ɗora ko dala domin a samu almuhallil shi da suka kira almuhallil wanda zai halattawa ma'ana ya zamanto dawakai ne guda uku biyu sun dora kuɗi guda bai dora kuɗi ba kiran bata zan caca ba kuma wanda duk ya ci ko wanda ya dora kuɗin nan ko wanda bai dora ba dai duka zai samu an gane ko kuma sharaɗin ya zamanto shi wanda bai dora ko dala ba dokin shi da na waɗancan karfin su ya zo ɗaya dan kada ya zamanto an sa shi ne kawai shakliya ina fata ana fahimta ta to kamar akwai bayanai masu yawa cikin littattafan fiqhu tun da ba kan wannan muke ba amma muna bayani ne kan abin da maganganun da aka faɗa kan hadisi to waɗannan da an ce za a yi tsakankanin su duk da yake wasu malamai bishar ta wannan ba tun da shari'a ta ce ana yin musabaka kawai kuna iya ku aza ku yi ko da ku uku ne ku aza kuɗi ko uku ku uku wanda ya ci ya ci waɗannan kuɗaɗen to sai suka ce ta fuskar usulul fiqh an gane ko la sabqa ko la sabaqa la wannan ana kiranta annafiya lil jinsi mm. ta kore kowane irin jinsin musabaka mm.
an gane ko domin la nafiya lil jinsi tana iya mabuta da raf'a tana iya mishi nasba mm.
yanzu ana iya cewa la sabqun babu wata musabaka to nan tana daga cikin siyar umum amma an ka ce la sabqa to nan kama annasu zahir ne fil umum ya fi fitowa fili wato baro baro kenan game da korewa ma duk da yake wancan korewa ne amma wanga yafi nassun zahirun ne fi al'umu to la sabaka gashi ya zo da fatha babu wata irin musabaka kowace iri illa sai an kai istithna'i fi naslin na halbe halbe ko kibiya mu ce au huffin khuffin ko kuma khuff ba wancan takalmi da ake ce ma khuffi ba a ana ana nufin raƙumi tafin raƙumi au hafir ko ku kofatu suka ce to bakin su kenan shari'a ta ce shi yasa duk wata musabaka ko ta alqur'ani ko ta hadisi ko ma ta wani aiki ne babu ta haramun ce mun fahimci wannan to kafin mu zo wajen ba da amsa irin wannan tunanin zaka iske har da yan qur'aniyun da mu'tazila wani lokaci suna da shi akwai aya ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a kaga ya ayyuhal ladina amanu ya kudu kuka yi imani anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzikta ku min qabli an ya'tiya yawm kafin wani ne yazo la bai'un fihi kaga sai anka ce babu sayi da sayarwa a ranar tashin alkiyama akwai qira'a la bai'a fihi wadda ita ce nassun zahirun fil umum ta kore gaba daya waccan ta kore gaba ɗaya wannan ta fi fitowa fili na bayyana ma babu shi kwata-kwata sai suka ce to ai babu sai da sayarwa nan tashin alkiyama haka mu'tazila suke faɗa haka ƴan qur'ani suke faɗa wala khullatun ko wala khullata babu abokan ta ranar tashin alkiyama wala shafa'a babu ceto suka ce to ya za a yi an kore sayi da sayarwa kun ce babu a kiyama an kore abokantaka kun kore ta amma sai ku zo ku tabbatar da ceto shafa'a ka fahimta to kaga wannan sai su maka ai nafiya ce lil jinsi shikenan da haka babu abin nan to amma idan ka fahimci alqur'ani ka fahimci ka'idodin shari'a da alqur'ani ne zaka yi musu raddi an fahimce ni sai ka ce to ita wannan la da an ka ce la bai'un fihi nassun fil umum ta kore ko ne irin sai da sayarwa ko ko la bai'a fihi nassun zahirun at-tansis ala al-umum ta fito da korewa a fili a sarari sai ka ce to am a cikin ilimin usulul fiqh ai ana takhsisin sa ana takhsis na yana yace maka to ai shi bai da wani takhsisi ba kai na kasan takhsisi mu ce a da ayoyin qur'ani da akwai bai ranar tashin alkiyama akwai khulla ranar tashin alkiyama kafin mu zuncin shafa'a akwai bai usai da sai ranar tashin alkiyama kwarai ko akwai ba hadisi ba ba maganar malamai ba qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba yace inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به kaga Allah subhanahu ta'ala ce ku yi bushara da cinikin da kun kai da Allah da kun ka ba Allah rayukan ku da dukiyoyin kuma goran ta shar kiyama ne kaga kiyama na za wannan ciniki sai zaman tona la bai'un fihi babu kone irin ciniki sai wanda ya tabbata a cikin Qur'ani in kai Qur'ani ma dai kai da shi yanzu Qur'ani na yi bayanin wannan wala khullatun ko wala khullata babu abokantaka akwai abokantaka ran tashin alkiyama ba kuma ra'ayi zamu kawo ba hadisi ba magana wani malami ba Allah ya ce al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al muttaqin abokan juna makiyin juna ne amma ranar tashin alkiyama in ba mu masu tsoron Allah ba su tasu Allah ya tabbatar da ita kaga shi akwai khulla ina fata an fahimce ni to wala shafa'a babu ceto babu ceto ga wanda Allah bai in Allah bai yi izini ba dan ya ce man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznihi sannan kuma ga wanda Allah bai yarda a masa ceton ba dan ya ce wala yashfa'una illa liman irtada to haka zaka yi sai ka tattauna da su da nasoshi da ka'idodi na shari'a idan muka dawo wannan hadisin domin saboda hadisin ne muka tafi can a cikin alqur'ani da ya ce ya kore to shin korewar da aka yi ana iya taksisinsa ko ba za a iya taksisinsa ba tun da nan ya ce la sabqa illa fi kaza illa fi kaza to sai a ce a shi ma ana iya taksisinsa an gane ko ya na mu yi mu taksisinsa na farko sai mu aiki da kiyasi domin an ka ce ba ai sai da kibiya to yanzu mafi yawancin yaki ba da kibiya akai ba ko ba karan bane yanzu da bindiga akai sojojin mu da sojojin duniya mafi yawanci yanzu da mi da bindiga balma yanzu ana aiki da makamin nukiliya da makami mai linzami wanda daga wata ƙasa za a tulla shi sai wata ƙasa to su waɗannan ya kamata a yi ƙoƙari a yi tsere rediya wajen su ko bai dace ba tunda yanzu kibiyar ma yanzu an manta da ita kaga wannan dole sai an yi ƙiyasi ba wai ana nufin kawai ba sai waɗannan au khuffin au hafir waɗanda abubuwa ne da ake hawa yanzu kuma motocin yaƙi ne ake hawa da egwa ba za mu ce a'a yanzu ba an daina aiki da kibiyar nassi bai shahi kibiyar ba kuma ba za mu ce ba a an daina aiki da doki ko raƙumi wajen yaƙi ko ku su an fitar da su daga cikin nassi domin kamar yadda malamai suke cewa kullu wato qiyasin an gane ko ada ala nafsi wato bil ibtal an gane ko fa huwa batil dukkan kiyasin da zai dawo ma nassi a daina aiki da nassi to ya tashi aiki ina fata ana fahimta yanzu misali an ce ayi aswaki to sai wani zai ce to a aswakin na ai zamanin su babu abin bros na wankin baki ya kamata a watsar da aswaki sai a ce a'a ba laifi kai aiki da bros amma shi kuma aswaki na matsayin shi domin cewa a daina aiki da aswaki kamar ƙara aiki ne da nasi kirkir shi ko bai yiwuwa reshi yanzu ya fi mi ya fi asali kuma bincike yana nuna cewa har yanzu a turai gashi nan suna bincike gano cewa aswakin har yanzu babu kamar shi ya ma fi wannan bros din sai dai wanda ya saba da shi ba za a hana shi aiki da shi ba ina fata ana fahimta ta kenan to a nan sai mu ce to ba laifi har yanzu ana iya amfani da doki a yankunan da mota ba za ta iya shiga ba har yanzu ana iya amfani da raƙumi a wasu yankunan waɗanda mota ba za ta iya shiga ba ko kuma gana ana yaki da su yawa har yanzu to kaga amma dai ba laifi a yi kiyasin waɗannan to sai mu ce to ana iya taksisin musabaka wadda ba ta saba ma nassi na shari'a ba to da wannan ne malamai suke nuna cewa wannan nassi da wasu da suka dogara gare shi na cewa an hana musabaka wadda duk ba ta waɗannan abubuwa ba sai ta alkur'ani a'a balma misali me yasa aka ce a yi musabaka ta halbi da ta hawan abin hawa malamai suka ce saboda udda ce lil jihad udda wato tanadi ce ta yaki to yanzu akwai jihadi wanda ya kamata a yi irin musulmi su haddace alkurani san alkurani kaga ba shi ne jihadi na farko shi yasa ba Sheikh Ibn Uthaymeen a cikin tafsiri da aka hada nashi a cikin suratul Tauba wajen wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا كا مسألة شم ما سوى جهادي da su da masu tsayawa su koyi ilimi don su je su yi tunatar da al'umma wanne ne yafi yake cewa to akwai abubuwan da malamai suna tattauna ba za a ce wane yafi wane kai tsaye ba saboda wani bi arbin yana da alaka ne da kokarin kowanne daga cikin su yace to yawa yace amma dai neman ilimi ana iya gabatar da shi akan jihadi domin mi domin ba a iya yin jihadi babu ilimi kuma ba yadda za a yi kafin ma a yi jihadin sai da aka saukar da alkur'ani aka karantar da mutane shekara goma sha uku a makka so gane inda ilimin sama gaba sannan aka zance jihadi yanzu gashi nan waɗanda ba su da ilimin jihadin gashi nan suna ta kirkiro waɗansu abubuwa su je za su yi jihadi masu halakar da su cutar da musulunci fiye da mi fiye da amfanin da suke tunanin suna son su kama musulunci wani fakihi aka tambaya yadda wai dan ne in za ku yi abin nan kuna gabatar da babul tsahara akan babe na jihadi na'am alhali jihadi shine babban al'amari na'am sai ce saboda kan wanda bai iya arwalla ba yake magana kan jihadi na'am haka bai tsarki bai je magana kan jihadi ko kaga ko za a iya samu matsaloli kuma shine abin da ba yanzu ke cutar da kasashen musulmai abin da haka fahimtar na soshi abin wanda ke da kyau kaga kamar yanzu ma zancen jihadin nan zaka ga akwai ayar da suke cewa inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun bunyanun marsus Allah yana son waɗanda suke yaki a cikin ɗaukaka kalmar sa ka ce dai kamar bunyan katanga ce marsusu da take ta haɗe sai suka ce to kenan a haɗe in za a je wajen jihadi a yi tsaye ana Allahu akbar Allahu akbar sabon ba a tashi da su to kaga wanga a can da yana yiwa irin wannan in za a yi gaba da gaba yana da kyau to amma yanzu zamanin nan da ake ciki babban ma dubara ta yaki galibi shine a rarraba mutane yanzu in kuna ku 300 to sai a rarraba ku biyu biyu biyu kenan sai ku zamanto 150 ko a rarraba ku uku uku kusan ku 100 domin yanzu akwai makamin da in kuna wuri guda aka halba ma gaba ɗaya zai hallaka ku to ina yakin ku ba an gane ko shi yasa ma Sheikh Ibn Uthaymeen da aka zo kan zancen wa fi sabilillahi wajen can zakka inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharibin wa fi sabilillahi wa ibn sabil wajen fi sabilillahi kinan yace to shi yana ganin rabo da an kace cikin zakka a ba masu jihadi tunda yanzu babu masu jihadin ga su yace to du'at masu zuwa su yi da'awa a kasashen duniya idan aka ɗauki wannan rabo aka ɗauki nauyin su su gabatar da aikin addini yace to shi yana ganin wannan abu ya dace tunda yanzu misali in ka tura mutum ƙasa America kace shi shi yaki ya zai shi yaki a ƙasa America babu amma idan aka tura mai kuɗi misali ya je yayi wa'azi ko a turai ba ma kuma a turai ba ko a America a ko a kasashen mu na nan ga ina ne zancen jihadi yake in dai ba jihadi ba wanda mutum zai ɗauka bankaura bai fahimci ayoyi ba kaga sai dai a ce a su je su yi da'awa yanzu shine abin da ake bukata mutane na iya shiga musulunci ko ba a yi yaki ba ko ba a ɗauki bindiga ba sai a je a yi da'awa sai dubban mutane su shiga musulunci mafi yawancin mutane sun shiga musulunci zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ai ba da takobi bane إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا زكوا سكا سوسو مسلمتا دبان متاني ذا أتي kaga waɗanda aka yaƙa da waɗanda suka zo suka shiga ba tare da an yaƙi su wanne ne fi yawa wa'anda ba su shi to ka gani yana da kyau mutane su fahimci irin waɗannan matsalolin balma afirka tana cikin wanda ake cewa kasuwanci ne da abin da sha mu'amala da mu'amala ya sanya su a cikin addinin musulunci to don haka dai fahimtar irin waɗannan matsalolin yana da kyau to kenan don haka kaga ashe musabaka cikin alkur'ani tana daga cikin abin da ake kira almasalihul mursala domin yana daga cikin abin da da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ba su bambanta shi da shi da bid'a shi bid'a wani abu ne wanda an ka kago an ka ƙara cikin addini aka ce addini ne ita ko maslahal mursala wasfun ne shari'a ba ta soke shi ba kuma ba ta yi umarni da shi ba to za a kalle shi ta fuskar wasila shi da kuma ahdafikin shi me yasa ake yin ta saboda a sama ɗiyan musulmi kuzari kan mi kan kokari kan alkur'ani zamanin da mun zo ana ɗaukar wanda ya karanta alkur'ani ba komai bane to amma in ana ganin waɗanda suka yi musabaka wani ya zo ya tsere wannan wani ma ba wai ta fuskar kyautar da za a samu ba a'a kowa na son a ce ya tsere ma wani to kaga abin da wanda ya kamata a ce ƴaƴan musulmi sun yi kokari a cikin sa fastabiqul khairat to da wannan ne malamai suke kafa hujja akan halaccin musabaka ta alkur'ani ko hadisai ko abin da ya kama da haka wallahu ta'ala a'lam wanda kuma bai yarda da waɗannan dalilan ba ba dole bane wasu sun ɗauke ta min babil ja'ala babil ja'ala kamar shar'u man qablana zamanin annabi yusuf an ka ce duk wanda ya kawo abin sarki da ya bace za a bashi himlu ba'ir ko ba haka ba qalu nafqidu suwa al-malik wa liman ja'a bihi ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم to ja'ala ce kamar za a sanya wani abu a ce tukuici ga duk mutumin da ya kasance shine na farko kaga ba a san wane ne zai na farko ba in an samu za a bashi shi ko shar'u man qablana da yana daga cikin abinda malamai sun yi sabani amma sai malaman usulul fiqh suka yi magana guda uku idan abin da ya gabata daga cikin mutanen mu mutanen da suka gabace mu an gane ko an samu nassin da ya tabbatar da shi cikin shari'a mu to sai mu yi aiki da nan cikin shari'a mu domin an umurce mu da shi misali kamar kisa cikin attaura Allah ya ce ai kisasi wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal ayna bil-ayni wal anfa bil-anfi wal udhna bil-udhni was sinna bis-sinni wal juruha qisas amma kuma cikin Qur'ani sai Allah ya ce wal a'a ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla to nan kaga nan babu wani sabani tunda shari'a mu ma ta tabbatar da shi to akwai wanda shari'a mu ta ce a'a kan mu yi aiki da shi to wannan kuma ba za a yi aiki da shi ba domin tsakanin wata shari'a da wata shari'a akwai wato shafi sashen hukunci annabi Isa da ya zo hukumce-hukumce a taura sai ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum dan in halatta muku sashen abin da an karanta muku cikin at-taura kenan kaga akwai an-nasxu bayna shara'i to in an same shi cikin kuma wanda an ka shafi shikenan ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وآثارهم قراءة ابن عامر an gane ko to kenan kaga ashe ana daukewa daga wata shari'a zuwa wata shari'a to in ya zama to wanda an ka dauke da kuma shikenan ba matsala to in ya zama to shari'a bata ce muna muyi ba shari'a bata ce muna muyi ba bata kore shi gare mu bata tabbatar da shi gare mu sai aka ce to ana iya aiki da shi dan Allah bai ba mu labarin abin da ya gabata na mutanen da suka gabata ba in mai kyau ne sai dan mu yi mu yi koyi da shi in mummuna ne sai dan mi sai dan mu nisance shi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab akwai abin lura kina Allah bai kawo shi ba dan ba kawai wasa na tassa Allah subhanahu wataala ya kawo wani abu a cikin alqur'ani mai girma ba fa bi lahum muqtadi ma dalla to dan haka da sauran ayoyi yuridullahu li yubayyana lakum wa yahdiyakum sunanal ladina min qablikum wa yatuba alaikum wallahu alimun hakim to wannan dai shine abin da zamu iya cewa kinan ga dalilan da aka kawo na tabbatar da musabaka ba cikin waɗannan abubuwan ba guda uku wallahu ta'ala a'lam yawa sai kuma akar makalla cikin musulunci shin ya ne musabaka ta qur'ani kawai ta halatta ko kuma a tunda maslaha ce mursala ko wadda ba ta qur'ani ba ta halatta eh shine abin da muke kawo duk abin da ba a danganta shi da cewa ba nasiri tunda yanzu in ka dibi musabaka ta alqur'ani wadan suna ba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma hadisai in ka tutu da suka zo wata mata ta ba da kanta gare shi ga alamu bai da bukata ta wani ce to shi yana da bukata har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce to kaje ka nemo iltamis walau khatiman min hadid kaje ka nemo koda khatimi na hadidi wato kamar zobin karfe ya je bai samo ba kuma bai da komi sai dan gaptonsa wato zanen da yake ratayawa wanda matsala ce daga da aka samu karancin sadaki da girman sadaki waɗansu kamar in ka diba su malikiya suna ganin duk abin da bai kai rubu dinar ba bai dace a ce ya zamanto sadaki ba domin sun yi kiyasi ne akan abin da ke sawa a yanke hannu ya halatta a yanke gaba to shi zai halatta kenan a halatta wata gaba ta mace a kai ga jikinta shine kiyasin da suka yi ina fata an fahimta ba wai haka ne suka faɗi maganar ba kawai rubu dinari shi ya halatta a yanke hannun wanda ya sata an gane ko kuma ba shi kadai ne ba akwai sharuɗa sun kai guda takwas ya zamanto babu shubha akwai kaza akwai kaza wanda suke cewa musulunci ya ce a yanke hannu buskaranta wato sharuɗan da suke nuna cewa ba ga sunan abin nan ya zamanto ba da da uba bane tunda dan uba ya dauki kuɗin da ko da sun wuce rubuci dare ba za a ce za a yanke hannunsa ba ina fata ana fahimta kaga duk waɗanda abubuwa ba za su kawo su ba ko ba sa cikin hirzi ba bai sa cikin hirzi ba wurin da ake ajiye mutumin da ya aje kuɗi akan hanya tsakiyar hanya da mutane suke bi ba ya kai su bane a wurin da ake aje su a cikin adaka misali ko a wurin da ake boyewa ya aje su kaga duka waɗanda abubuwa suna watsar da su to almuhimmu dai su sun yi kiyasin ne abinda ya halatta a yanke hannu shi ya kamata ya halatta a taki mace shi yasa suka ce sai rubu dinar waɗansu kuma sun saba musu suka ce a'a tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walau khatiman min hadid magana ta rage ta kare kuma wannan ba shi ke nuna kawai da ka kama mace zobe ba ya zama to aga ga hadisa ce khassa domin shi aure abu ne na yarda sadaki bai da sama wa atitum ihdahunna qintaran ko da qintari ne dukiya mai yawa an gane ko kan ba mace biliyan ɗaya ko mu ce miliyar ɗai ai ya halatta sadakin ta ne to kuma bai da karamci idan mace ta yarda to amma duk da haka saboda kada a yi wasa da auren ina fata ana fahimta ta sai zaman to a'a sadakin yarjejeniya ce abinda an ka amince da shi shi za a kai ma mace ya zaman to matsayin wato sadakin ta kuma saboda wani bai da hali idan an kai masa wani abu bai da abin da zai ɗaukar nauyin abubuwan da zai kula da ya koyi mata kayan ɗaki tun da munan al'adanci iyaye suke yin mace kayan ɗaki da abin da ya kamata haka da haka dai masala ce take da alaka amma tsananta sadaki na daga cikin abin da ke sawar a samu tsananin aure kuma al'amura su lalace sannan kuma yin sako-sako da sadaki a maida shi dala arba'in sittin kaga shi zai sawar misali mutane su ɗauki mata kamar leda ai ta saki a ce daidai kuɗin yawwa fiya wata kawai hakan ga to kaga waɗanda duk abubuwa ne waɗanda shari'a ta sauƙaƙa kuma aure idan aka sauƙaƙa a cikin shi Allah subhanahu wataala zai sanya mishi albarka wallahu ta'ala a'lam to dan haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yace mallaktukaha ko ankahtukaha ko zawwajtukaha su abin alfaz in ban manta barka sun zo bima ma'aka min alquran sai bashi aurenta da sadaki idan ya karantar da ita sura ina ganin suratul baqara ina ganin ko da suratu Ali Imran ne yace na auren maka da ita kaga sadaki ya zamanto abin da ya bashi wato shine ya karantar da ita kyauta ta aka bashi ta wannan auren da mi dan saboda ya karantar da ita alqur'ani to mi Allah ya fin aba mutum wata kyauta dan saboda ya tsire mu wadansu a cikin alqur'ani misali musabaka ta alqur'ani to wannan shine abin da dai wadansu suke cewa kuma da wannan ne malaman fiqh sun ka fitar da cewa sadaki ba sai kuɗi ba domin karantar da ita alqur'ani yayi ba kuɗi ne ya bayar ba kamar annabi Musa cikin shi ma cikin shar'u man qablana qala inni uridu an unki haka ihdabna tayya hataini ala an tajurani samaniya hijaz kaga yayi kiyon dabbobi shekara takwas ko kuma goma tunda akwai sabani ko shekara goma ya cika ko takwas din yayi almuhimmu dai dabbobi ne yayi shekara takwas yana kiyo sai aka ba shi auren ɗaya daga cikin waɗannan 'yan matan kenan kaga almanafi sai dai malamai sun kafa sharaɗi kai zamanto almanafi almuharrama waɗanda an ka haramta mutum da aka ce ya kawo sadaki ya ce to shi bai da kuɗi aka ce to ya kawo sadaki ya ce to shi zai kawo abin da ake amfani da shi sai kawo butalin giya guda talatin a ran makana ɗaya wani mai aure
ya haramta ba yawa To, wala muna magana kan abin da shi nau'uka na abin da musabaka.
To, musabaka gaskiya tana da fage daban-daban, musabaka ta alkur'ani mai girma, kuma gaba ɗai ko izu talatin ko izu sha biyar daidai gwargwadon abin da za a musabaka. ko kuma musabaka ta hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam musabaka sanadan wa matnan ko ko a'a matanin hadisi ko kuma musabaka ta sahih bukhari ko sahih muslim ko al-kutubu sitta misali ta fai guda shidda waɗannan mashurai na hadisi ko kuma musabaka dai ta hadisi dubu kaza ko hadisi kaza ko hadisi kaza ya danganta dai daga abin da aka yi ko musabaka ta almutun na aqida ko mutun na fiqh littafi kaza ko mutun na hauma tunda duk dai ilimin da kasance mai amfani ne an gane ko yin musabaka a cikin shi babu matsala har musabaka ba ta ilmukan da za su taimaka ma musulmi misali musabaka cikin ilimin likitanci babu ne abin damuwa likitanci abu ne wanda muna buƙatar likitoci amma musabaka ta ilimin waka a wannan wannan cutar da ma musulmi zai yi tunda in ɗin musulmi suka zama waka kaga ƙara koma baya ne za a yi ƙara koma baya yawwa dan haka ba wai sai ilmuka na addini ba ana yin musabaka a cikin fage daban-daban malam duk da kun dan tabo magana menene bambanci tsakanin musabaka da caca eh shi caca idan aka duba abu ne wanda na farko kuɗi ne ake hankalta ma yan kati ne za a aza ko abin da ya kama da haka a ci kuɗi shi ko wanga a'a waɗansu mutane za su yin wani aiki ita caca ma an kira ta almaisir wasu malamai suka ce daga alyusur na samun kuɗi bagas domin mutum na zai zo ya zama a aza yan kati da an yi bal bal bal bal bal wanga ya samu kuɗi kaga wannan zai sawar al'umma kuɗin al'umma su tafi a banza su tsiyaye shi yasa ganin mai caca ma suka iske ya caca ma har tuwahin da yake saye da su sai an tura mata ta kamai wasu sutura ya cire ya ba mutane kayan su sannan wannan zai sa mutane ba su aiki tunda inda mutum sai yana samun kuɗi bagas to zancen noma kuma da kiyo da tuki ai duk ba zai yi ba zai iya samun jika 200 ko 500 wani wurare miliyoyi ma ake samu a duniya to kaga wannan zai sa almaisir daga alyusuruna sauki kenan sai a samu kuɗi bagas to kaga wannan shine bambancin caca ita caca wani aiki ne wanda za a yi don samun kuɗi wanda a ƙarshe babu wani amfani bayansa illa dai kawai kuɗin aka sama gaba shi kun ga a waɗansu mahaddata ne na alƙur'ani za su zo misali ko wasu ɗan suka haddace waɗansu haddace ko ɗansu littattafai sai aka yi musabaka to kaga wannan wani ɗan abu na za a ba su ramzi ba biyan su bane za a yi don ba wanda ya biyan su sai Allah sannan kuma duk wanda ya shiga wannan musabaka ya ci nasara domin ko da misali baka samu wani na ɗaya ko na biyu ko na uku ba ba shi ke nuna baka haddace ba a'a ka ka zo ka karanta alqur'ani sannan kuma yanzu in baka samu ba bana za ka yi kokari ne ka ƙara gyara haddaka wani ma rikicewa ne yayi ya mafi wanda ya zo na farkon ma karfin hardat amma saboda bai saba yin musabaka ba bai saba tashi gaban mutane ba da sauran abubuwa da wanda suke tasiri ga dan adam ko mutashabi ko naga yawa
yawa to duk da cewa mun karanto shi wai muna so mu san hikima ta shirya musabaka to daga ciki akwai hikimomi masu yawa na farko saboda kaga musabakoki yanzu ana yin na yara 'yan shekaru a kalli shekaru ana yin ta mata ana yin ta maza ana yin ta ƙasa ana yin ta jiha ana yin ta gari ana yin mata duniya ana yin ta sojoji na ƙasa ana yin ta sojoji na duniya ma yanzu in ka duba yanzu ƙasar Saudiya ai akwai musabaka ta in ba manta ba ta Malik Faisal da aka yi ta sojojin ƙasar Saudiya bayan an kare ta kuma za a yi ta sojoji na duniya za ka iski za a ɗauko daga wannan ƙasa daga wannan ƙasa daga wannan ƙasa kaga wannan yana sawar a shajja a dukkan al'umman musulmi game da hadda alƙur'ani bal ma har ta tsofaffi ya kamata a ce an fara fidduwa ni a wajena masu shekara 60 60 a samu su ma a gani a musu tasu musabaka saboda mu gani yadda al'amarin zai kasancewa ko ba haka ba eh kwarai ko a to ai tsohi wa ya bar cikin ilimin alƙur'ani babu yanzu a ƙasar libya zaka iske lokacin gaddafi tsoho mai shekara 50 ya zo ya fara hadda alƙur'ani to kai karamin yaro mai shekara 30 ko 40 da kacewa ba ka baka iyawa mai shekara 50 ya haura da alkurani ko 55 to kai kake jira to haka hikimomi dai suna da yawa game da musabaka ta alkurani idan za mu dan bari daga nan in muka dawo sai mu dan dora daga wannan nukta insha Allah ta'ala to ma sauraron mu kada ku yi nisa da akwatin rediyon ku za mu je hutun minti goma insha Allah sai mu dawo ku ci gaba da kasancewa tare da radio al'umma